أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنهم يفنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين
الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجري الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin Allah mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara bijahi sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wannan aya تعالى إنهم يفنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور malamai na tafsiri sun yi maganganu da yawa akan dalilin sauka wannan aya da abin da take karantarwa wasu suka ce wannan aya ta sauka ne akan akhnas ibn shariqin ya zamo yana zuwa fada annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zauna tare da annabi kuma ya ta daɗin bakin cewa yana son annabi ya ta daɗin bakin cewa yana son annabi amma abin da ke ɓoye cikin zuciyarsa kin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai Allah ya saukar da wannan aya dan ta tona asirin abin da yake ta kumaine yana ganin ya ɓoye to ai in ya ɓoye mahalitta bai ɓoye ma Allah ba mahalicci haka ce shine dalilin sauka wannan aya wasu kuma suka ce wannan aya ta sauka ne fi qaumin kanu li shiddati adawatihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wai wasu mutane ne waɗanda saboda tsananin kin su da kiyaye su ga annabi idza sami'u minhu alqur'ana halaw sudurahum in suka ji annabi na karatu alqur'ani sai su rika karkatar da kirazansu suna juyawa suna juyawa sannan suna noke suna sunkuyar da kawunansu su sa tufafi su lullube don kada ma kwata-kwata su ji sautin annabi kuma don kada su ga annabi to wannan shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan wai manufarsu wala yadkhulu asma'ahum shay'un min alqur'ani wai kada wani abu daga alqur'ani ya shiga ma cikin watan abin nan din su kunnuwansu wanda Imam al-Ambari ya ce shine dalilin saukar wannan aya wasu kuma daga malaman tafsiri hawa yau suka ce wannan aya ta sauka ne a cikin munafikai munafikai sun zamo in sun shuɗe da annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam wani ne daga cikin munafikai in ya shuɗe da annabi sallallahu alaihi sallam sai ya rika karkatar da watan kirjinsa wa zaharahu da bayansa sannan wadda ba'a ra'asahu ya rika hambara kansa wa gadda wajhahu ya lullube fuskar shi li Allah ya rahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai dan kada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi saboda tantiri ne to wannan abin ne yake yi shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya akan su in sun yi abunda wai kada ka gansu in sun yi abunda suke koye maka in sun yi abunda ba su so a tsinkaya to ai sun yi a watan gaba ga zatin Allah ne to ai Allah shi ko la yafa alai shun fil ardi wala fis sama ai sun yi gaba ga zatin Allah ne wannan buyar da suka yi ba ta da wani amfani aka ce kuma wasu ne saboda in suna saduwa da iyalansu a sarari to sai suna lullube watan jukkunansu kada wai in suna in suka buɗe fuskokinsu watan wai za su ga Allah Allah zai gansu Allah zai gansu da haka suke jin nauyi wai kada Allah ya gansu bari su lullube suna jin kunya suna saduwa da iyalinsu Allah na ganin su sai suna lullube aka ci Allah sarki to ai shi wanda kuke neman ɓoye ma ba wanda ake ɓoye ma ba ne shi shi mai tsinkaya abubuwan da ke cikin kiraza ne abin da ke cikin zukata yake tsinkaya to wanda ke tsinkaya abin da ke cikin zukata ake sa wani abu a lullube mashi to wannan duka dai an ce shine dalilin saukar wannan aya ala na'am innahum yasnuna sudurahum Allah tabaraka wa ta'ala ya ce suna karkatar da sudurahum kirazansu yastaghfuna minhu wai suna neman boyewa minhu daga Allah liyastaghfu minhu ala in yastaghshuna thiyabahum ala na'am in yastaghshuna thiyabahum su fasani lokacin da suke lulluba suke lulluba da waɗannan tufafin nasu ya alamu ma yusirruna ma yu'linun Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da suke bayyanawa ya san abin da suke asirtawa wannan ga waɗanda suke saduwa da iyalin kenan a sarari sai su lullube wai don kada Allah ya gansu haka ce to ai Allah ba a ɓoye mishi ko kadan shi alimun bi zata suduri ne ma ya alamu ma yusirruna wa ma yu'linun in kuma masu kiyayya da annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma suna koyewa to su sani Allah tabaraka wa ta'ala masanin abin da ke cikin zukatansu ne balle abin da suka ɓoye suka lullube suka faɗi wata mugunyin magana ga annabi sallallahu ta'ala sallam aka ce shine amsa yasnuna sudurahum wasu suka ce abin da ake nufi da yasnuna sudurahum wai munafikan da suke yin rada akan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su so a ji ka san wanda zai yi rada sai ya matso shi ma wanda za a yi raɗar da shi sai ya matso sun sun sun koyo wannan ya sun koyo wannan ya matso da kanshi wannan ya matso da kanshi da aka ce su nuna sudurahum kenan suna karkato kirazan su in za su yi raɗa da annabi sallallahu ta'ala sallam dan kada wani ya ji dan kada annabi ya ji sai aka ce har sai sun shiga sun lullube sai Allah ta'ala ya ce ai lokacin da suke lulluba suke koyewa ya alamu ma yusirruna ma yu'linun Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da suke asirtawa kuma ya san abin da suke bayyanawa Allahu tabaraka wa ta'ala ya alamu sirra wa akhfa Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya san abin da yake boye wa akhfa da abin da yafi boye boyuwa duk Allah tabaraka wa ta'ala ya san sa innahu kai ba wai abin da suka shiga daki suka boye ko suka sa mayafi suka lullube ba kada a gansu kada a ji su kada su gani kada a gansu kada su ji kada a ji su ai ba ma shi ba alimun bi zati suduri ne shi Allah tabaraka wa ta'ala wancan ma ai sun an bayyana tunda sun yi tsakanin su to abinda ma zuciya bata furta ba bata fitar da shi ba balle baki ya faɗi balle wanda halitta ta gan shi to Allah tabaraka wa ta'ala masani ne da abin da ke cikin zukata laisa ma yubashiru al-abdu faqat min al-amali ba wai abin da bawa zai aikata na ayyuka ba Allah ya sani a'a bal ya'lamu ma fil qalbi Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da ke cikin zuciya allazi lam yantiq bihi wanda bai yi hulɗi da shi ba kuma walam yukhbir bihi ahadan kuma bai ba kowa labari ba amma Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da ke cikin zukata wama min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha Allah tabaraka wa ta'ala yana kira zuwa ga tauhidi cewa shine wanda yake alhayyul qayyum wanda yake matsayi wanda ya tsaya da dukkan sha'anonin halitta gabaki ɗaya nauyin halitta tafiyar da su gabaki ɗaya yana ga Allah subhanahu wa ta'ala da aka yi ce ma min dabatin babu wata dabba babu wata halitta addabatu ma dabba ala wajhil ardi abinda ke rerehe akan ƙasa mutum ne aljani ne do ko menene dai abinda ke rerehe a bayan ƙasa ko kiyashi ne to illa ala Allah rizquha arzikinta wannan dabbar yana ga Allah tabaraka wata'ala bai ga kowa don haka mai gida ba shi ne ke ci da iyalin shi ba Allah ke ci da su in dai dabba tsuntsu wadda ke cikin shekarta ba ta san yadda ake ciniki ba ba ta san yadda ake zuwa a kwadago ba amma kuma Allah tabaraka wata'ala shi ke ciyar da ita da ɗiyanta to don haka to balle mutum da haka duk wata dabba mai yawo a bayan ƙasa mai rarhe a bayan ƙasa illa alallahi rizquha arzikin ta bai da kowa illa alallahi sai ga Allah kada mai gida ya dauka shine arzikin iyalin shi ciyar da iyalin shi tafiyar da al'amuran iyalin shi shine mai yi ya kallon haka yana ga Allah domin abin da zai tabbatar mishi da haka sai ya mutu kuma su ba su mutu ba domin Allah suna nan bai mutu ba kuma adda'imu ne la yazulu yana nan yana tafiyar da al'amuransu don haka kenan ashe mai gidan nan da shi ne mai tafiyar da al'amuransu da shi ne mai ci da su da shi ne mai sha da su da shi ne mai tufatar da su hakikatan to lokacin da ya mutu sai su rasa duk waɗannan abubuwa sai a ce radda mutum ya mutu iyalan shi baki ɗaya su ma za su mutu saboda yunwa za su rasa abin da za su ci za su rasa abin da za su sha za su rasa abin da za su yi al'amura na watan tafiyar da rayuwarsu to amma al'amarin bai gare shi a yana gawa yana ga ubangijin su gabake ɗaya ubangijin mu gabake ɗaya subhanahu wa ta'ala illa takaffala Allah tabaraka wa ta'ala bi rizqiha fadlan minhu tabaraka wa ta'ala wannan dabba wadda ke tafiya a tudu ko a ruwa ko a ina take da wadda ke tafiya akan iska arzikinta yana ga Allah tabaraka wa ta'ala fadlan minhu bisa ga fadlan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya zo da siga ta ala wallahu tabaraka wa ta'ala mustahilun an yakuna alaihi shay'un Allah tabaraka wa ta'ala ya koru a ce akwai wani abin da an wajibi gare shi babu ko kadan amma saboda fadalarsa saboda karincinsa kamar yadda muka gabatar muka karanta jiya ne ko shekarun jiya wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina da sauransu wannan cikin fadala ce ta Allah sai ya wajabta ma kanshi amma babu abin da dole ga Allah babu abin da dole ga Allah amma cikin fadalarsa sai ce ya dora ma kansa dukkan wata dabba mai yawo a bayan ƙasa Allah ya ɗauki nauyin tafiyar da al'amarinta da ci da ita wai ma'anar rizku a nan shi arziki an rizku ismani arziki kashi biyu ne akwai arziki wanda yake halal akwai arziki wanda yake haram ana nufin arziki ba wai dukiyar da za a tara ba ita kaɗai ce arziki a'a abinda za ka ci arziki ne abinda za ka sha arziki ne iskan da za ka shaƙa arziki ne tufafin da za ka sa arziki ne wurin da za ka zauna arziki ne dukkan abin da za ka buƙata a rayuwarka arziki ake nufi domin in an ce wa min dabatin fil ardi illa Allah rizquha cewa ana nufin arziki na a tara dukiya shi ake nufi to ina waɗannan dabbobi suka ga mallaka dabbobi su mallaki komi ba ba su da abin da suka mallaka ba su mallaki komi ba balle wata dukiya a'a abin da za su yi amfani da shi a rayuwa domin rayuwar an tsara ta akan tana da tana da wasu abubuwan da take nema na amfani tun daga iskan da za a shaƙa har abin da za a ci har abin da za a sha har abin da za a yi tufafi in mai sa tufafin ne har inda za a kwanta in mai neman inda zai kwanta ne duk waɗannan sun shiga cikin arziki to shi arzikin nan kashi biyu ne akwai halal akwai haram shehu ya ce li annana nara insanan yantafi'u bi shay'in haramin muddat hayati yace da yawa za mu ga mutum yana amfani da abin da yake watan haram ne kuma tsawon rayuwarsa law qulna inna zalika laysa bi rizqihi la khalafa al-aya in muka ce wannan abun ba arziki shi bane wai don haram ne to kenan an saba ma wannan aya ita ta ce illa ala allahi rizquha arzikin ta kowane iri ne wa idza kana hadha rizquhu yace in wannan ya zamo shine arzikinsa alimna annahu rizqun haramun za mu gano ashe wannan arzikin na haram ne idan kullu ma dakhala fi yadil insani wa intafa'a bihi fa huwa rizquhu dukkan abin da ya shiga hannun dan adam yayi amfani da shi arzikinsa kenan sawa'un halalun aw haram halal ne wanda in ya sa in yayi ya samu lada wajen Allah haram ne ya samu zunubi فلهذا يسألون الله تبارك وتعالى الرزق الحلال saboda haka aka ruwaito annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da magabata suna roƙon arziki na halal domin kenan in kaji ana magana arziki na halal kenan akwai na haram zaka Allah ka azurta mu arziki na halal Allah ka azurta mu arziki na halal wannan yana tabbatar da akwai arziki na haram kenan domin duk abin da za a amfani da shi dai a rayuwar duniya sunan shi arziki ya danganta ina ka samo shi ya ka samo shi kai ka sani wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya san mustaqarraha wa matabbacin ta shine maskanaha fi duniya wurin zamanta a duniya aw sulbi ko kuma tsatso inda take zaune a cikin tsatso wai halittar da ke cikin tsatso ba a ma hitar da ita ba Allah na sanar da ita Allahu Akbar yana digon maniyi yana cikin tsatson mahaifi ne tun ba a hitar da shi ba daga maniyi har ya fito ya shiga mahaifa ya zamo duk wannan taɗaura canje-canje da ya riƙa yi har ya zamo halkan akhara wato cikakka halitta tun kahin ya zamo haka to Allah tabaraka wa ta'ala yana sanar da inda yake shine mustaqarraha wato mustawda'aha aka ce mustaqarraha inda yake a cikin mahaifa wa mustauda inda yake a cikin tsatsan uba namiji kuma suka ce a'a bil aksi inda yake a cikin tsatsan uba namiji mustaqarru inda yake mustauda a cikin tsatsan wa a cikin mahaifar uwa mace to Allah tabaraka wa ta'ala yana sana da kowa to wanda ya san wanda ke cikin tsatsan mahaifi ne tun yana maniyi bai hito ba Allah na sane da shi kuma yana biye da shi da lutufinsa to ina kaga wanda ya fito kowa mana ganin shi saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya alamu sirra wa akhfa shine masanin abin da ke bayyane kuma shine masanin abin da ke boye kuma shine masanin abin da ya fi boye boyuwa wa ya alamu mustaqarraha mustawdaha yace ba'da al-mauti aw fi rahimi in ya mutu an je an binne shi ina yake ina yake ina yake yanzu Allah kaɗai ya sani ya alamu mustaudaha kenan aw fil rahimi ko kuma a cikin mahaifar uwa kullun fi kitabin mubin kullun kowanne fi kitabin yana cikin littafi mubinin wanda yake mai bayani wai duk halittar nan ta Allah gaba ke ɗaya wadda take ɓoye da wadda take bayyane tana cikin littafi wanda ke bayani wallahu tabaraka wa ta'ala al-mutakaffil bi rizqi لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الله تبارك وتعالى wanda shi ne mai ɗaukan nauyin arzikin dukkan halitta babu abin da ke ɓoyuwa gare shi a cikin sammai ko a cikin ƙasai ya san muhallin ko ta halitta ta shi a duniya ne a lahira ne a cikin tsatson uba ne a cikin mahaifar uwa ne a cikin rayuwa ne a cikin mutuwa ne Allah tabaraka wa ta'ala ya san halittarsa kuma shi ke biye da ita da azurtata an yi ruwaya annabi musa alaihi salamu lamma ba a ila fir'auna lokacin da allah ya aiki annabi musa zuwa fir'auna ka san yana- ya dawo daga madiyana ne ya dawo daga madiyana tare da iyalin shi daga cikin 'ya'yan annabi shu'aibu da aka aura mashi to sai ya hango watan wuta inni anastu naran la'alla yatikum min hadha qabasin aw ajidu ala nari huda abin da yace matar shi kenan ga ciki ga naƙuda ta kama tana jin ɗari sannan kuma hanya ta ɓace don haka yanzu yace ta jira a nan saboda tausaya mata ya je ya gano hanya kuma ya nemo abin da za a ji ɗumi to daga nan ne aka bashi manzanci kuma bai koma inda iyalin shi ba can inda ya batta ya batta ya ban ma Allah kuma ya tafi inda Allah ya tura shi inda Allah ya aike shi saboda haka sai aka ce annabi Musa ya ba iyalin shi a wancan hali ya bar su a cikin daji ga ta cikin nakuda to sai zuciyar shi ta rika tunanin yanzu ina yanzu ya sha'anin matar shi ya sha'anin matar shi sai ya rika tambaya a cikin zuciyar shi to wai yanzu bayan bayan ya tafi din nan ya, ya, ya halin matar shi zai kasance da abin da ke cikinta ya halin su zai kasance sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sai kuma Allah ya aike shi zuwa ga Fir'auna to sai Allah ya masa wahayi domin ya karantar da shi wani abu sai Allah tabaraka wa ta'ala ce sandan nan tashi ya bugi dutse da ita da ya bugi dutse fa sai dutse ya bare sai ya ga wani dutse kuma can ciki wani falatin sai aka ce shi ma wannan dutsen ya buge shi da ya buge shi sai ya bare fa sai ga kuma wani dutse can ciki aka ce shi ma ya sake bugun shi sai ya bugi wannan dutsen fa shi ma sai ya bare sai ya ga wata tsutsa ya ga wata tsutsa tana cin wasu ƙwari a bakinta annabi musa alaihi salam sai ce allahu akbar allan da bai mance da kuma abinda tsutsar ke faɗi tana tasbihi ga Allah tana gode ma Allahn da bai mance ta ba tana can cikin duwar dutsen da sai an fasa ma sannan a samu wani dutse shi ma sai an fasa shi a samu wani dutse shi ma sai an fasa shi a samu wani dutse amma ga wata tsutsa can Allah bai mance da ita bai na ciyar da ita وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الله تبارك وتعالى wanda ake kiran ku zuwa bauta mashi wanda shi kadai ne ke dauke da halitta ba mai taya shi shi kadai ke dauke da halitta ba mai cewa ya taya shi ko da rana daya ko mijin mata zai taya Allah cikin gudanar da al'amarin matan nan ko uban ɗa zai taya Allah cikin tafiyar da al'amarin ɗan nan, ko uwar yaro ba ta taya Allah cikin tafiyar da sha'anin ɗan nan jaririn nan nata. Illa Allah rizquha. To Allahn da ake kira mai wannan al'amari, mai wannan iko, da ya tafiyar da al'amuran halittar sa gaba kiɗa, sai Allah ta'ala ce, kuma ga wata aya, huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda ubangijin nan da ake kiran ku zuwa bauta mashi shi bane ya halitta sammai wal arda da kasai fi sittati ayyami a cikin gurgurdan kwana shida ubangijin da ya halitta sammai da kasai a cikin gurgurdan kwana shida shi ake kiran ku zuwa bauta mashi to ai lalle wannan ta isa aya halittar sammai da kasai a cikin gurgurdan kwana shida ya isa aya ko ba ma lokaci halittar sammai da kasai ai ya isa aya don haka idan kafirai suna musu in sun mutu ba za a tada su ba sai Allah tabaraka wata'ala ya ce ba su da hankali su kafir sai ce a antumu ashaddu khalqan am sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha yanzu duk waɗannan ba su yi halittar su ba girma da mamaki halittar sammai ai ya fi halittar dan adam ban mamaki halittar sammai ya fi halittar dan adam girma in wuya ce halittar sammai ai za ta fi halittar ɗan adam wuya to amma shi ga Allah ba abin da yake da wuya da halittar samman da halittar ƙasai da halittar shi ɗan adam da halittar tsutsaccen wadda aka kawo hikaya don ta nuna ƙudurar ubangiji to duka ɗaya suke ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka yace huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu alal ma wa kana arshuhu lokacin da ya halitta sammai da ƙasai al'arshinsa alal ma'i yana akan ruwa qabla khalqihima tun gaba da halittar sammai kenan da ƙasai watan al'arshin Allah na nan kenan al'arshi ya girbi ya tsohi watan sammai da ƙasai da halittarsu al'arshin Allah wal ma'u alamatin rihi shi ruwan shi kuma an ce al'arshin yana kan ruwa to shi ruwan fa yana a bayan iska alamatin rihi Allahu tabaraka wa ta'ala awwalu ma aujada durratan bayda'a kamar yadda Imam al-Qurtubi ya kawo farkon abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya samar lu'lu'i ne fari wai wani farin lu'lu'i ne su ko muhaqqiqai suka gano ko menene suka ce ai hasken manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine huwa durratul bayda'u awwalu abidin ko shine lu'lu'i wanda yake mai fari wanda yake a cikin hadisin nan lu'lu'i mai fari din nan shine hasken manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine haqiqa muhammadiyya yace awwalu ma wajada durratan bayda'a wa hiya al-haqiqatu al-muhammadiyya fa nazara ilaiha nazara haibatin sai Allah tabaraka wa ta'ala ya dibi wannan haske wannan lu'ulu'i shine haƙiƙan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fasara min halbiharu araqan take sai gumi ya rika ketowa saboda kwarjini na ubangiji ya dibi wannan haske Allahu akbar saboda kwarjini na ubangiji ya dibi wannan lu'ulu'i sai ya kece da zufa watan ya da kasan watan kogi ya rika kecewa falam ya zalil bahru yarta'idu min zalika alwaqt tun daga wannan kwarjinin na zafin Allah watan kogi bai gushe ba yana makarkata don haka ruwa tun daga lokacin ya samo asali na rawa ko a je yake shi kadai ba motsa shi ba sai ya ga yana motsawa da kanshi saboda wancan kwarjini yace min zalika alwaqti yarta'idu alma'u aw aw albahru ila min hadha tun daga wannan lokaci ruwa yake makarkata yake makarkata har ya zuwa yanzu min shiddatil haibati allati nazara biha aljalil ila durratil bayda saboda tsananin kwarjini na zatin Allah ya kalli wannan lu'lu'i marashi tamka ad-durratul bayda ad-durratul yatima sallallahu ta'ala alaihi wa sallam faj'al al-ma'a ala matn ar-rih sai ya sanya al-ma'a ruwa ala matn ar-rih wannan ruwan alamatin rihi a bisa bayan nan na iska haza qabla khalqi samawati wal ard wannan fitun ba halitta samai da kasai ba aka halicci wannan abdurratul bayda aka kalli wannan durra kwarjini ya sa ta kece da zuba zuban nan ya haifar da ruwa wannan ruwan ne shi kuma akan iska to a wannan ruwan ne al'arshi yake a wannan ruwan ne shine wa kana arshihu alal ma'i wa kana arshihu alal ma'i kamar dai da muke bayani a koda yaushe shi al'arshin nan Allah in ya kawo bayani shi yana kawo bayani ne don a san girman kudurarsa ba mahalli bane wanda Allah yake zaune can a ya zauna dangalgal a ko alama a watan shi al'arshi halitta ce in Allah na so ya kira zuwa ga tauhidi to sai a kira abubuwan da za su sa lallai mutum ya girman Allah ya ga ƙudurar Ubangiji, to sai a ce al'arshi in ba ka san al'arshi ba ka san sammai, ka san ƙasai, ka san abin da ke tsakanin su, to al'arshi ya girme su. Kaga ke da al'amarin al'arshi yana da girma. Sannan kuma inda za a naɗe sammai da ƙasai ga baki ɗaya a jefa a al'arshin, kamar ka jefa ƙwandala a cikin daji. Duk sammai da ƙasai ga baki ɗaya a naɗe su kamar tabarma, a jefa su al'arshi, kamar ka jefa kwandala a cikin daji kwandala a cikin daji kaga wannan abin da yake nuna ma girman al'arshi wata halitta ce mai girma to in ana so ka san girman Allah sai a kawo ma al'arshi sai a kawo ma sammai sai a kawo ma kassai don ka san wanda ya samar da su to shine mafi girman dukkan abin da yake mai girma wanda ya samar da wannan halitta mai girma lallai shine mai iko akan kowa shine mai iko akan komi to lalle ko mai iko akan kowa da komi babu wanda ya cancanta abota mai sai shi ba al'arshi na karantar da mahalli bane na wurin zama na Allah subhanahu wataala wa kana arshuhu alal ma liyabluwakum Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci wannan halitta ga baki ɗaya ya samar da ku ne domin ya jarrabe ku liyabluwakum dan ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amala wane ne zai fi kyautata aiki ga Allah wane ne zai fi kyautata aiki ga Allah qala al mufassir shehu yace imamu suyudi rahimahullahu yace atwa'u lillahi wane ne zai fi bin Allah a cikin ku shine dalilin wannan jarraba wane ne zai fi bin Allah a cikin ku خلق الله تبارك وتعالى جميع الأوالم ليبلو الخلق أيهم أحسن أملا الله تبارك وتعالى يا هل تهل تغبا كده دي جربيتا ونين يفي كوتة أيكن سغا الله الإنسان shi mutum in ji shehu ya ce Allah ya kasa shi kashi uku shi mutum ɗan adam kashi uku yake ya ce in ma an yakuna qasduhu bi lisanihi wa bi qalbihi wa bi amalihi huwa al-akhirah fahuwa hasanun niyatan wa amala in ma dai mutumin da shi da magana ta da aiki ne da zuciya ta bai nufin komi sai addarul akhirati gidan lahira kenan komi yake faɗi yana neman gidan aljanna duk abin da yake aikatawa duk abin da yake kudurtawa abin da yake nema watan addarul akhira shi bai ce fa hadha hasanun niyatan wa amalan wai a gano ahsanu amala don haka aka yi wannan tadqiqi أو كان قصده بلسانه وبقلبه وبعمله الدنيا فهذا سيء أملا ko kuma wanda magana ta yi bai nufin Allah bai neman yadda Allah ciki aikin shi bai nufin Allah bai neman yadda Allah a ciki zuciyar shi bai kudurta Allah ba a ciki yace fa hadha sayyi'un amala wannan shine mummuna a aiki kaji hasanan niyyatan wa amala kaga kuma shi kuma wannan sayyi'an ko sayyi'un fa hadha sayyi'un amalan sannan kashi na biyu na uku wa imma an yakuna qasduhu bi qalbihi huwa ad-dunya ko kuma kashi na uku kenan ya zamo manufarsa aikinsa ad-dunya duniya yake nufi in ya bude baki wa imma an yakuna qasduhu bi qalbihi huwa ad-dunya zuciyar shi abinda take nufi duniya wa bilisanihi wal akhirah amma in zai bude baki yayi magana sai ka ji maganar shi ta masu neman lahira ce amma zuciyar shi ba ta masu neman lahira ba ce wane ne wannan yace shine munafiki hadha aswa'u amalan kaga sayyi'u amalan kafiri wanda ba ruwan shi da Allah amma aswa'u amalan wanda yafi muni a aiki shine munafiki don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal munafiqina fi darakil asfali minan nari kasan kafirai masu ke saboda su aswa'u amalan ne sannan wa imma an yakuna qasduhu bi lisanihi wa bi qalbihi wa bi amalihi kashi na hudu kenan ko wajhullahi yace akwai kuma wanda in ya bude baki bai nufin kowa shi ba ma duniya ko lahira ba Allah kawai yuriduna wajha yuriduna wajha yuriduna wajha in suna aiki ba wai shi ba wai bi za a ba su aikin ba ba Allah ya ce ai ba to Allah suke ba kai yuriduna wajha yuriduna wajha Allah kawai suke nufi don haka yace fa hadha ahsanu amalan wannan shine mafi kyau a aiki kaga hasanun amalan yan ce wannan mai kyau ne to kuma sai a ce wannan yafi kyau duk inda ka ji yafi kyau to akwai mai kyau haka in ka ji an ce wannan yafi muni to akwai mai muni amma wannan yafi kaji Allah ya kakkasa bayinsa akwai wanda hasanun amalan waniyatan akwai kuma sayyi'un amalan waniyatan akwai kuma aswa'u wanda yafi muni duka shine munafiki sannan kuma ahsanu amala wannan shine ahsanu amala Allah tabaraka wa ta'ala dan ya jarrabi wane ne zai ci wancan mataki na koli shine ahsanu amala wannan ahsanu amala an yi mai fasarori da yawa kamar da kata da yace ayyukum atammu aqalan Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci watan halitta ya zamo a cikin jarrabar da zai ma halitta wane ne zai zamo mafi cika a hankali wane ne zai zama mafi cika a hankali Hassan al-Basri da Sufyan al-Thawri suka ce ayyukum wane ne zai zamo azhada fi duniya wanda zai fi gudun duniya shine ahsanu amala aka ce annabi Isa alaihi salamu ya tafiya domin shi zuhudi gudun duniya watan mataki ne wanda yake mai nisa kuma na koli cikin matakai na koli a cikin kyawun ayyuka gudun duniya don Allah gudun duniya don Allah gajin daɗi amma mutum ya kauce ya bashi saboda gudun duniya to wannan annabi Isa alaihi salam wata rana ya wuce da wani mutum yana bacci sai ya ce bawa Allah tashi ka bauta ma Allah tashi ka ta bauta Allah dan me za ka yi ta bacci sai ya dago ka ya ce ya ya ruhallahi ya ruhi daga Allah ya annabi Isa qad ta'abbantu ai nayi bauta duk abin da aka ce bauta nayi sai ce bima ta'abbalta da mi kai bauta ma Allah yace taraktu dunya li ahliha yace bautar da ne ma Allah duniya na ban ma yan duniya na ban ma masu ita ni da ibada da ne ma Allah ke na bar duniya ga masu ita ma'ana na kama Allah sai ce kuma kai ta bacci kai bauta Allah ya ce ƙalalan faƙad fukutal abidi ya ce ai ka ƙwada maleji ka tsere ma duk masu bauta gudun duniya kenan ayyukum ahsanu amala al-imam ad-dhahaku ya ce ayyukum aktsaru shukran lillah wane ne zai fi gode ma Allah cikin ku shine ayyukum ahsanu amala muqatil ya ce ayyukum atqalillah wane ne zai fi jin tsoron Allah wane ne zai fi jin tsoron Allah ayyukum a'malu bi ta'atillah wane ne zai fi aiki da da'ar ubangiji to duk waɗannan abubuwa da aka fassara shine ahsanu amala in ka diba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk ya dauki in an ce atqa wanda yafi kowa tsoron Allah manzo Allah ne atwa'u lillahi wanda yafi kowa da'a ga Allah manzo Allah ne ashkuru lillahi wanda yafi aktharu shukran lillahi aktharu shukran lillahi manzo Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam ayyukum ahsanu amala wala in qulta ya rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da zaka ce makafirai innakum mab'uthuna min ba'di al-maut yadda kuke ganin fa kun mutu din nan bayan kun mutu fa za a tada ku bayan kun mutu fa za a tada ku Allah tabaraka wa ta'ala ce da zaka faɗa musu ka san amsa da za su baka la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lallai watan waɗanda suka kafirce amsar da za su baka ya rasulullahi da ka musu wannan tambaya za su ce in hadha ai wannan tashi baya an mutu bai zama ba illa sihrun sihiri ne mubinin wanda yake mabayyane ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور
Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da hidaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan kafirai waɗanda ba su yi imani da Allah ba wala in akharna anhumul azaba da za mu jinkirta musu azaba ila ummatin zuwa ga wani lokaci ma'adudatin wanda yake lisafaffi wani lokaci lisafaffe lokacin mutuwarsu ko kuma lokacin da za a saukar da azaba ko wajen yaƙi da halakar da su a badar ko kuma dai matara kama da wannan shine ummatin lokaci ma'adudatin wanda yake lisafaffe shi ummatin a lugar larabci yakan zo da maloli da yawa ummatin ba ana cewa lokaci zamani kuma umma watan al'umma mutane ne jama'a kenan yace wadda kara ba'da ummati mana bayan lokaci kuma yakan zo jama'a wadda za ta rayu ta wuce wadda ta taho ita ma ta rayu ta wuce wanda ita ke ce ma umma yace to wala in akharna da za mu jinkirta al'azaba azaba anhum gabanin waɗannan kafiran waɗanda ba su imani da Allah ba ila ummatin har ya zuwa wasu lokuta ma'adudatin wadda take lisafaffa to wannan ba zai ishe su wa'azi ba kaga wa'azi ne Allah ya musu ko kamata ya su dauki wa'azi yace amma la yaqulunna ma yahbisu abinda za su ce saboda tsaurin kai sai ce wani ya hana azabar ta taho menene ya hana azabar ta zo ta zo mana kaji shehu ya ce kufrun wara a kufrin ya ce Allah sarki kaga kafirci bayan kafirci suna dai kan kafirci kuma musun cewa Allah zai saukun musu da azaba suna izgili ga Allah cewa ma ya haɗisuhu mi ya hana azabar ta taho ta taho mana dama maganar da suka saba ce cewa azaba ta taho mana sun ce wa qalu لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا wannan sun saba cewa saman su ba za su imani ba sai sama ta yanko ta faɗo musu sai sama ta yanko ta faɗo musu to hauka in saman ta yanko ta faɗowa zai imani ta halakar da su ayan ƙare da su shi ne su ce ba za su imani da wallah Allah ba sai sama ta yanko ta faɗo nan kuma suka ce ma ya habisu za su ce wai me ya hana azabar ta taho ma ya habisu azaba an nuzuli hal la nazala min hana azabar ta sauka ta sauka mana ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce su saurara wai su manufarsu yuriduna bi zalika watan takriban nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam karyata annabi cewa ya ce azaba za ta zo to wai ba su yadda da akwai ta ba ba su yadda da za ta zo din ba don haka ma suke izgili da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam suna miya hal azaba ta zo ta zo mana to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ala ku saurara ba magana azaba suke cewa ta zo ba ai in ta zo ran nan za su za su za su yi da na sani za su yi da na sani kuma lokacin da da na sani bai da amfani ala yau ma yatihim ranar da azabar za ta taho laisa masrufan anhum ba ba ba a juya ta ita gabare su su dai ba za su iya tunkuɗe ta ba kuma wani ba zai iya tunkuɗe musu ita ba duk da ta taho kaga annabi nuhu yayi ta wa'azi yayi ta wa'azi ku bi Allah in ba ku bi Allah ba azaba za ta zo suka ce azabar ta taho bayan da ta taho fa haddanai yana cikin kafirai haddan shi kan'ana yana cikin kafirai da ya taho ya ce ka taho nan ka taho nan ka tsira ka taho tare da ni ka tsira ka taho tare da ni ka tsira ya ce a zai hau dutse wannan ruwan sai dutse duk wanda bai hau dutse ba zai halaka wannan ruwan sai dutse annabi nuhu alaihi salam ya ce a ko alama la asima al yawma min amrillah ai yadda azaban nan ta darka ko ba wanda ya isa kare ka ba wanda ya isa kare wanda ta tunkaro azaba ce don haka ala yau ma ya tihim laisa masrufan anhum ba abin juyawa ba ne gare su ma kanu bihi yastahzi'una abinda suke izgili akan shi na saukar azaba wa haqa bihim ite zai sauka gare su tabbas la mahalata ba ko kanto ko kadan e anwa'ul istihza allati yastahzi'una bin nabi sallallahu alaihi wasallam sayarawna aqibataha inda nuzulil azab nau'an nau'an izgili da kafirai ke wa manzo Allah sallallahu alaihi cewa azabar ta taho ya yanko sama ta fado da sauransu sai Allah tabaraka wa ta'ala yace ai in abin ya sauka to ba wanda isa ture shi in ya taho ya taho eh wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un wala in azaqna al-insana minna rahmatan Allah tabaraka wa ta'ala ce shi kafiri watan illarsa in an jiyar da shi daɗi minna daga gare mu sun mana ha sannan kuma sai muka tuɗe jin daɗin in lafiya ce sai muka anshe lafiya sai muka sa mai ciwo in wadata ce ita ce rahmatan ɗin sai muka ƙwace wadata sai muka saka mai talauci in mulki ne sai muka ƙwace mulkin sai muka bar shi haka nan fanko to abin da zai ce innahu la yusun ba zai tuna Allah ya bashi ba yanzu ya karba Allah da ya bashi shine ya karba ya ƙara imani a'a laifusu zai taraki zai taraki shi bai san abin da ya ma Allah ba shi menene kaza kaza maganganu waɗanda ba kai ba gindi zai tai wanda da ji suna fitowa ne daga zuciyar da bata san Allah ba don haka Allah tabaraka wa ta'ala ce idan muka ɗanɗana ma al'insana mutum anan an ce mutum amma ana nufin kafiri domin mumini shi ba haka yake ba mumini ba haka yake ba aka ce al'insanu ismun sha'i'un liljins shi suna sha'i'i ne a jinsi fi jami'ir kufari ana amfani da shi a dukkan kafirai sai ka ji Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kafiri kafiri innal insana la zalumun kaffar la zalumun mai yawan zalunci ne mai yawan kafirci ne sai a ce to wannan mutum din na daban ne ba duka mutane ake nufi ba kafiri ake nufi da wannan mutum din haka nasu wani wuri sai an baci kafirai nasu sai a ce to wannan nasu ba duk nasu ake nufi ba a wasu mutane ne ake nufi nasu shine wa quduhan nasu wal hijara kafirai shine nasu anan to shine aka ce kafirai ake nufi aka ce watan walid ibn al-mughira ne shine wanda wannan aya ta sauka gare shi walid ibn al-mughira ne wanda wannan aya ta sauka gare shi shine ake nufi da insanu in aka dandana mishi rahmatan jin kai shine wadata shine lafiya amma da an anshe wadatar ko lafiyar ko duka sai ya ta ƙara ya ta ɗebe ƙauna ya ta raki yana ta ɗebe ƙauna sannan kafurun ya zama mai yawan kafirci ga Allah tabaraka wa ta'ala idza manna ala insanin in Allah tabaraka wa ta'ala yayi baiwa ga mutum min al-kuffari daga kafirai bi ni'matin da nima fa dahu ginan ya bashi wadata wasu hadin ko ginan wasu hakan ya bashi siha shine lafiya wa salabahu ya anshe wannan lafiyar ko wannan wadatar tilkan ni'ima daga baya watan zai komo ya ta raki ya ta raki ya zama mai tsananin kafirci ya kunu shadidan kufri ya kulu inna Allah ma atani shay'a ya ce to mi Allah ya bashi kaga ya mance da lokacin da wasu ke shan wahala shi daɗi yake ci lokacin da wasu suke ta wahala ta talauci shi cikin wadata yake lokacin da wasu ke ta wahala ta rashin lafiya shi cikin lafiya yake duk ya mance da waccan rahama saboda mai saboda kafirci wala in azaqnahu na'ma ba'd dharra'a idan muka ɗanɗana masa na'ama a jin daɗi ba da zarra a bayan kaga kenan kuma hali ya canza da yana cikin jin daɗi an canza jin daɗi zuwa rashin jin daɗi yana cikin wadata an canza zuwa talauci to yanzu kuma an canza daga talauci zuwa shine wa idza azaqnahu na'ama'a in muka ɗanɗana mashi wadata ba da zarra a bayan talauci ko idza azaqnahu na'ama muka ɗanɗana mishi nama a lafiya ba da zarra a bayan ya keto ciwo wa shiddatin da tsanani masalhu da ta shafe shi la yaqulanna zahaba sayyi'atu anni abinda zai ce to shi da ya hita kutsu wai ya hita kutsu da yana cikin wahala ba wai ya gode ma Allah ba a ya fita kutsu zahaba sayyi'atu anni yace miyagun al'amura talauci yanzu shi da ya rabu da shi rashin lafiya ya rabu da ita walhalu ya rabu da su wai lokacin da ya samu wannan maimakon ya tuna Allahn da ya jarrabe shi kuma ya yi mishi jarrabar ya kawo sauki ba Allah zai tuna ba kaga shi wannan shine halin kafiri ba a san watan mumini da wannan ba ko kadan in ma mumini ya yi wannan to ya yi aro ne daga kafirai kafirai aka sani da wannan to kuma tare da irin wannan mugun aro ai mumini ba a san shi da aro wajen kafirai ba a a muminai almu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd in zai yi aro kyakkyawar ɗabi'a zai yi aro wajen muminai yan uwansa innahu la farihun to tunda ba wadata ta zo lafiya ta zo zai rika ruhu zai rika alfahari fakhur ya zama mai tsananin buki alan nasi akan mutane bima utiya shi ba an bashi dukiya shi ba an bashi mulki shi ba an bashi kaza yayi ta alfahari ga sauran waɗanda ba su da to amma mumini shi ba haka yake ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa al'amarin mumini yana da ban shawa mumini yana da ban shawa al'amarin shi shi dukkan lamarin shi alkhairi ne shi mumini shi mumini bai da hasara in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yasa al'amarin shi yake da ban shawa in ya samu ni'ima sai ya ta gode ma Allah ya ta gode ma Allah fa kana khairan lahu gode ma Allah sai ya zama alkhairi gare shi in kuma ya samu jarraba fa sabara sai ya haƙuri fa kana khairan lahu sai ya zama alkhairi gare shi kaga kenan mumini bai da hasara in musiba ta sami mumini riba ce gare shi don zai haƙuri Allah ya bashi lada haƙuri in wadata ta samu gare shi ba alfahari zai yi ba da dukiyar ya ta saba ma Allah ya ta girman kai a'a gode ma Allah zai ta yi ya yi ta abun da Allah ya ce ya yi da dukiyar da shi zai ta yi sai ya gode ma Allah sai wannan ya zama alkhairi gare shi don haka shi mumini manzo Allah ya ce al'amarin shi dukkan shi alkhairi ne
إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير الحمد لله صدق الله العظيم Allah tabaraka wa ta'ala ce illal ladhina sabaru wa amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir amma fa su waɗanda suke masu imani kaga wancan bayani layi wancan jere dun nan waɗanda ba su da imani ne wa'incan jere na in sun samu alkhairi ba su tuna wanda ya ba su in sun samu jarraba ba su komawa ga Allah su kankan da kai su yi tabarru'i ga Allah sai su yi taraki su yi ta kafirci ga Allah wannan halin kafirai ne yace amma bari ku ji su masu imani ga yadda suke daga alkur'ani kullum karanta mana yake yi ga kyakkyawar hanya don mu ɗauka ga mummuna don mu gushe mata sai ya faɗi halin kafirai da tafarkinsu ya faɗi halin mumine da tafarkinsu domin ka san naka ka guje wanda ba naka ba sai Allah ta'ala ya ce illal ladina sabaru ya ce lakinil ladina sabaru kenan amma fa waɗanda suka yi haƙuri ala zarraya abusa watan cuta in ta same su rashin lafiya cuta in ta same su talauci cuta in ta same su wani bakin jini ko wata damuwa dai da za ta miskilantar da su wa amilu salihati kuma suka yi kyakkyawan ayyuka fin na amani cikin wadatar da Allah ya ba su sun bi Allah da ita shine ni'mal malu salihu biyadir rajul salihi kaga kenan ma dalla da dukiya ta kwarai a hannun mutumin kwarai domin zai tafi yadda ita cikin yadda Allah ya ce shine wa amilu salihati suka yi kyakkyawan aiki da dukiyar da Allah ya ba su suka yi da in dukiyar ce suka yi da'a kyakkyawan aiki wa amilu salihati suka yi kyakkyawan aiki da lafiyar da Allah ya ba su da Allah ya ba su lafiya ba sabon Allah suka yi da, da lafiyar ba a ibada suka rika yi neman yadda Allah suka yi tayi da lafiyar da Allah ya ba su wadatar da Allah ya ba su ba sabon Allah suka yi tayi da ita ba a'a neman yadda Allah da'ar ubangiji suka yi tayi yace to kaga waɗannan ula'ika lahum maghfiratun wa ajrun kabir ula'ika wancananka lahum maghfiratun wata irin gafara wata irin gafara wadda ba wanda ya santa sai Allah da aka yi kawo ta na kira yace maghfiratun wata irin gafara wa ajrun da wani irin sakamako kabirun mai girma a wajen Allah lahum ya tabbata ga waɗannan masu haƙuri in Allah ya jarrabe su masu kyakkyawan aiki a lokacin da Allah ya jarrabe su ko masu kyakkyawan aiki da abin da Allah ya ba su ni'ima lada mai yawa ta tabbata gare su amma al-insanu alladhi idza iftaqara sabara wa idza wajada ni'matan shakara shakara Allah tabaaraka wa ta'ala fa ulaika alladhina lahum maghfiratun li dhunubihim wa ajrun kabirun huwa al-janna shehu yace kaga waɗannan da in Allah ya ba su talauci sai su yi hakuri su ta cewa Allah ga Allah a zuciyarsu ga Allah a bakinsu sannan wadata ta cika zuciyarsu ba su damuwa itikadin su bai baci ba tsakanin su da Allah ko kadan sannan in sun samu wadata za su gode ma Allah tabaraka wataala yace fa ulaika alladhina lahum maghfiratun sune waɗanda ke da wata irin gafara daga ubangiji lidhunubihim in sun yi laifi sai Allah ya yafe musu wa ajrun kabirun huwa aljanna babban watan ajrun kabirun lada mai girma ita ce aljanna Allah ya ba mu ita alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam abinda muka karanta daidai Allah ka bamu ladarsa abinda muka karanta daidai Allah bamu ladarsa abin da muka kuskure ubangiji Allah ka yafe mana don alfarmar sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ka taimake mu da taimakonsa Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka ba kasan mu lafiya Allah ka ba kasan mu lafiya Allah ka ba musulunci zaman lafiya Allah ka ba musulmi zaman lafiya alfarma annabi sallallahu ta'ala sallam abinda muke fama da shi a wannan ƙasa na tashi tashin hankula ubangiji Allah ka yaye mana Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da jihar mu lafiya Allah muna tawassuli da wannan littafi mai tsarki muna tawassuli da wannan wata mai albarka muna tawassulin da wanda ya zo mana da dukkan wannan alkhairai na watan da alkur'ani gaba kida shine sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ka yaye mana wannan bala'i a wannan jiha Allah ka yaye mana wannan kashe-kashe Allah ka zaunar da mu lafiya waɗanda ke waɗannan miyagun ayyuka Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi mana maganin su don alfarmar sayyidina rasulullahi Allah ka zaunar da mu lafiya Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana innan bala'uwa Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da kasashen musulmi lafiya abubuwan da ake fama da su na tashi tashi hankula a kasashen musulmi ubangiji Allah ka yaye Allah tabbatar da zaman lafiya da karfafa ta addini da karfafa ta musulunci da karfafa ta al'ummar musulmi a duniya gabaki daya Allah tabbatar mana da wannan bijahi sayyidina maulana رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين